tabbas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da tara kai ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kusurwa wannan zarce sha tara ga watan watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu lissafin turawa za mu ci gaba da karatu littafin na al-wajis abinda salafi a tsarin ana suna wannan abu da idan za ku yi tunawa mun faru har mun kai shafi na hamsin da bakwai shafi na hamsin da bakwai yadda mun kai shafi na mu yin mala'ika al'imanu yin mala'ika imani da mala'ikun Allah wanda yana cikin aƙida ta Ahmad Sunna a za mu tashi magana akan imani da da mala'ikun Allah wanda rukuni ne min arkanil iman malam ya ce al'imanu bil mala'ikati هو الإيمان بوجودهم إيمانا جازما لا يتطرق إليه شك ولا ريب قال الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ما لا فمن ينكر وجود الملائكة فقد كفر لقول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا imani da mala'ikun Allah shine imani da samuwarsu kuma imani jazimi mana yanke sake ba kaidi wanda imanin da ko shakka babu a ciki dole ne ka yadda cewa akwai mala'iku ko da baka ganin su ko da baka taba magana da su ba amma lalle sai ka yadda akwai su kuma suna nan sun samu babu shakka babu raib Allah ya ce amana rasulu bi manzila ilayhi min rabbih wal mu'minun ai yanzu bai sai ka nemo yaran nan su gyara mana amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wannan ayar ita ce mahallin shahid ta tabbatar mana da cewa dole mai imani da samuwar mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah ya ambace su a cikin waɗanda ya ce kullun amana billahi sai kaga bayan ya ambaci Allah sai ce wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusuli duk wanda ya inkarin samuwar mala'ika to ya zama kafiri mana mana da wani zai ce da wani zai ce ba mala'ika to da ya zama kafiri da wani zai ce ban yadda akwai mala'iku ba to ya kafirta Allah ya ce man yakfir billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir ka gani wanda ya kafirce wa Allah kuma ya kafirce wa samuwar mala'iku da littattafan Allah da manzannin Allah da ranar lahira ya bata bata mai nisa su su ahlu sunna yu'minuna bihim ijmalan wa tafsilan ijmalan fi man lam yusamma wa amma tafsilan fi man sahha bihi dalil mimman sammahu Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama ka jibril al-muwakkal bil wahyi وميكائيل الموكل بالمطر وإسرافيل الموكل بالنفخ في السور وملك الموت الموكل بقبض الأرواح ومالك خازن النار duk inda ahlus sunna suke suna masu imani da mala'iku a dunkule da kuma dalla-dalla shine ijmalan wa tafsilan a in an ce a dunkule fi man lam yusamma akwai mala'ikun da ba a faɗi sunansu ba to har wanda ma ba a gaya ma sunansu ba sai ka yadda da su ba wai za ka ce kawai su jibrilu da mika'il da israfil da aka ambaci sunansu su ne za ka yadda da su su ne za ka yi imani su ba a'a dole a dunkule sai ka yadda da wanda sunansu ma ba faɗa ba tafsil kuma a dalla-dalla shine wanda dalili ya inganta an yi bayanin sunansu yanzu kaga baka da damuwa akan jibrilu mika'il israfil khazinun nari wa khazanatul janna duk an faɗe su dalili ya tabbatar akwai su mimman sammahu Allah wa rasulu shi wanda Allah ya ambace su da kuma manzon Allah ya ambata kamar misali jibril al-muwakkalu bil wahyi malaika jibril an wakilta shi da kawo wahayi shi aikin sa kenan malam wani abin da zai baka mamaki lamarin ubangiji Allah mun yi imani da kai duk manzanni da aka yi gabaki ɗayansu duk wani manzo da aka yi masa wahayi jibrilu ne kai mai wahayi ka duba ai tsoho ne ya yi zamani da annabawa da yawa duk wahayi inda Allah ya yi wahayi to shi aka zaba aikinsu kenan mika'il kuma al-muwakkal bil matar duk wani ruwa da ya taba zuba a duniya duk wani ruwa duk wani ruwa da ya taba zuba a duniya duk wani ruwa da ya taba zuba a duniya to mika'il ne ya digar da shi da yardar Allah da ikonsa malam kaji Allah fa yana da tsari ne shi Allah zai ba umarni ya ɗigar da ruwa israfil shi kuma almuwakkalu bin nafkhi fi suri Allah ya wakilta shi da yin busa ƙaho shi kuma aikinsa yana tafi nan gaba a riwaya aka ce tunda Allah ya yi duniya aka halicce shi aka ba shi ƙahon nan ya ɗora a bakinsa yana jiran kurun Allah ya ce hura kuma zai hura shi har yanzu din nan har gobe shi kuma aikinsa kenan kawai kahon yana hannunsa kawai kai ka zo an yi sallah wai an yi sallah minti goma minti bakwai kana zage-zage wai an maka sallah mai tsawo wai ta dame ka wai an yi sujada wai an tsananta maka ga mala'ika tun da Allah ya duniya ya ba shi ƙaho ya rike ya ɗora a bakinsa jira kawai yake ta yi yana zaman jira ne la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ga mala'ikan mutuwa al-muwakkalu bi qabdil arwah duk wata mutuwa da aka yi wannan mala'ikan mutuwan shi ya ɗauki ran tun da aka yi duniya duk annabawan nan da suka mutu duk shi ya ɗauki ransu amma fa bai gaji ba ka gane ma'anar bai gaji ba kullum aikin Allah yake sai masu taimako da Allah ya bashi dama ya da masu zuwa su taimaka masa wannan kuma Allah ya bar wa kansa sanin suwaye suwaye suwaye yasa Allah ya ce tawaffatu rusuluna yan aiken mu ana nufin mala'ikan mutuwa da shi da a awanuhu wa hum la yufarrituna thumma ruddu ila Allah mawlahum alhaq ala lahu alhukm wa huwa asra'ul hasibin wannan kadai ya isa mutum ya gane cewa komi ba mu yi ba akan bauta Allah ba abin da muka yi wallahi yanzu za mu karanta za ku ji aikin mala'ikun za ku ga cewa mu kam ai mu kan cikin sauki ma muke wa maliku khazinun nar ga wani mala'ikan shi kuma maliku shi mai gadin wuta ne kaga wannan duk an faɗi sunansu a nassi to dole ka imani su wa nadaw ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun maliku sunan mala'ika ne me aikinsa shine makullin wutar jahannama da duk wata wuta da Allah ya yi a duniya a hannunsa take kun gane وأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجودهم وأنهم عباد مخلقون مخلوقون خلقهم الله من نور وهم زوات زوات حقيقي حقيقة حقيقية كما تزما وليسوا قوا خفية كجارة حقيقيا وهم خلق من خلق الله تعالى وهم خلق min khalqillahi ta'ala ahlus sunna sun yi imani da samuwar mala'iku kai yaron na ya dawo yaron wasu ce ahlus sunna sun yi imani da samuwar mala'iku kuma bayin Allah ne su ma mala'iku kuma halittansa Allah ya yi amma kun san da mai Allah ya halicci mala'ika da haske kai kaga malam akwai abin da sai dai kai imani kawai haske ana iya rike shi ne ka duba karfin mulki da sarautar ubangiji da isassa da ya zo zai halicci mala'iku sai ya halicce su da haske yadda za ka kama haske yanzu ai a cikin haske muke za mu iya rike shi to da haske Allah ya halice su kuma suna da zati suna da gangan jiki hakikiya na hakika wahum zawatun zati ne da su haƙiƙiya walaisu kuwan hafiya ba ba wani ƙarfi ne ɓoyayye ba don wasu suna cewa wai mala'iku ba za ta yi bane tunda da haske ne aka yi su to kamar babu su kawai wani abu ne a ɓoye a'a suna da gangan jiki suna da gangan jiki kuma mala'iku su ma halitta ne cikin halittun Allah wal mala'ikatu khilqatuhum azima to sai yanzu zai mana bayanin halittar mala'iku yaya take mana ya ce mana mala'iku halittar mala'iku babbar halitta ce ba karama ba khilqatuhum azima barka ji minhum man lahu janahani akwai mai fuffuke biyu wa minhum man lahu salasa akwai mai fuffuke uku duk inda mala'ika yake na da fuffuke shi kuma ka duba tsarin halittar dan adam ga yadda yake mala'ika kuma sai aka yi mai fuffuke wa minhum man lahu arba'a akwai mai hudu wa minhum man lahu aksar min dalik akwai wanda yake da sama da haka ma haka kawai Allah ya yi su wani mala'ika ne amma fi wani mala'ika ne kuke hudu wani mala'ika ne amma kuke kaza wa sabata anna jibril alayhi salatu wassalam ya tabbata ya inganta a riwaya cewa mala'ika jibrilu shi kam lahu situmi'atu junaha yana da fiffike 600 babba kenan malam shi sa dama a cikin mala'ikun ma akwai yara ai akwai ƙanana mala'ika shine babban su jibril shine babban su wa zai hada ya hada da mala'ika mai fiffike biyu shi da yake da guda ɗari shida ai dole su girmama shi malam da sun gan shi sun san ya fi su wannan bawan Allah yaya yake Allahu a'alam Allahu a'alam Allahu alam wato wallahi malam kana karanta waɗannan abubuwan kawai dai mu ta roƙon Allah Allah ya ba mu cika da imani amma ɗan adam ba komai bane wallahi ba komai bane ba mu isa ba wallahi ba mu kai ba yanzu a riwayar hadisi ma da aka ce mala'ika jibrilu annabi ya ce ya ga mala'ika jibrilu sau biyu ya taba ganin sa gaba daya a duniya sauran zuwa masa da yake da wahayi sai dai ya canja halitta saboda girman halittar ta yace na kan shi wa lahu sittumi'atu junaha fuffuke fuffuke fuffuke guda ɗari shida yace kwaya ɗaya a cikin fuffuke ɗari shida nan idan ya ɗaga ya buɗe shi haka ba za ka ga sama ba ba ku gane ba idan ya buɗe cikin fuffuke ɗari shida nan ya kwaya ɗaya fa kawai in ya ɗaga shi ya buɗe shi haka tunda a naɗe suke in ya buɗe shi haka ba za ka ga sama ba me ba za ka gama sama ba ya rufe gaba ɗaya saman saddal ufuk malam ya ce wahum jandun min junudillah rundunoni ne cikin rundunar Allah qadiruna ala tamassuli bi amsalil al-ashiya suna iya rikidewa su kuma yadda Allah ya musu suna iya tamassuli su rikide su zama abubuwa da yawa Allah ya ba su wata shakkuli da canja kama bi ashkalin jismaniya irin na gangan jiki hasaba ma taqtadhihi halatu bisa gwargwadon yadda hali ya hukunta allati ya azanu biha Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya yi izini mana kowane irin yanayi za su iya bani sunan shi za su iya shakkalwa iya yanda Allah tabaraka ta'ala ya kaddara shi sa ba mamaki watakila ka ga wani mutum ne amma ba mutum bane mala'ika ne ya zo a hadisi ayi suna shakkalwa kamar mutum mutum zai zo wajen ku kai mu'amala da shi ashe jarrabawa ne Allah ya turo maka ba mutum bane kamar mutum din ne Allah ya turo shi ne a gwada imaninka a gaya za ka mu'amalance shi za ku iya zama ku daɗe da shi amma ba mutum bane mala'ika ne yana iya rikida ya zama ta dabba wataƙila ka cutar da ita ko kuma ka amfanar da ita kuma yana iya canja kama kowane to ai haske ne Allah ya yi shi duk yanda kawai Allah ya yi gangan jikin nasu yana iya zama komai masu abinda Allah ya musu izini a kun zuwa cikin hadisin bukhari ba wani ya zama makafo wani ya zama mai kora wani ya zama kuturu hadisin mai kora hadisin akara hadisin ama hadisin waye abubuwa suka faffaru ai ba mutane ba ne ai mala'iku ne وهم مقربون من الله ومكرمون سونا كسد الله نيكم أبن جرم ما والملائكة لا يأكلون ولا يشربون ملائكة باسا شي باسا شاء ولا يملون عبادة الله تعالى يملون دقا ملل باسا قوسوا شين لا يفترون باسا سامو فتور يفترون futur mutum ya yi abu ya abu ya gaji ya gaji da yi wala ya ta'abun ba sa gajiya duk abin da mala'ika zai bi zai gaji ba shi yasa aka ce matan da Allah ya duniya aka ba Isra'ilu kaho ya rike a bakinsa yana jira Allah ya ce kiyama ta tashi ya hura bai gaji ba ba zai gaji ba shi yasa mala'ika Jibrilu ya ta aiki ya ta ba wa annabawa da manzanni wahayi bai gaji ba ويتصفون بالحسن كاواواني والجمال والحياء ذا كنيا والنظام دتاري والملائكة يختلفون عن البشر ما إري ليس كده متاني بقى بأنهم جبلوا على الطاعة لن سكا جبلوا أن جناسي أن halicce su ɗabi'arsu akan yau Allah da'a ne wa adamul isyani da rashin saban Allah kwata-kwata mala'ika bai san saban Allah ba khalaqahum Allah li ibadatihi wa tanfidhi awamirihi kwata-kwata Allah ya halicce su don su mai bauta su kuma zartar da umarninsa Allah ya ce wa qalu takhadar rahmanu waladan subhana bal ibadun mukramu ibadun mukramu bayi ne masu karamci manya la yasbiquna bil qawli wa hum bi amri ya'malun ba sa rigayar Allah da zance suna aiki da abinda umarnin Allah ya bayar ya alamu ma baina yadihim ma khalfahum wa la yashba'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiquna الملائكة يخشون الله تبارك وتعالى ويخافونه ويسبحونه ليلا ونهارا ملائكة سنة جن الله سنة يوم تسبيه دري درانا yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun tasbihi suke da safe tasbihi suke da daddare tasbihi suke da rana ba sa gajiyawa wa yatufuna bil baiti al-ma'muri alladhi huwa fi as-sama'i as-sabi'ati suna yin dawafi a al-bait al-ma'mur ba al-bait al-ma'mur shine wannan babban gida da yake tsakiyar duniya yake saman ɗakin kaba a can sama yanzu mu anan mutane a duniya muna kewayen ɗakin kaba ko to albaitul ma'amur shi kuma yana can sama mala'iku suke kewaye shi kamar yadda mutane suke yin kamar yadda mutane suke dawafin ɗakin Allah to mala'iku su kuma suna dawafin baitul ma'amur fi sama'i sabi'a a sama ta bakwai malam ya ce wal mala'ikatu asnafun kasira mala'iku simfi-simfi ne da yawa kaka ɗauka halitta iri ɗaya ce daban-daban ne abinda ake nufi Allah ya rarraba musu ayyukansu kuma kowa Allah ya ba shi aiki iya yadda gangan jikinsa zai iya ɗauka منه المنكلون بحمل العرش akwai waɗanda tun da Allah ya yi su aikinsu kawai dakon al'arshin Allah wa ya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idin samaniya wa minhum almuwakkaluna bil wahyi akwai masu yin yawon wahayi wa minhum almuwakkaluna bil jibal akwai wanda kawai gaba ɗaya duwatsun Allah suke kula da shi ومنهم خزنة الجنة akwai wanda Allah ya su gaba ɗaya su kuma a gidan aljanna suke su ne masu gadi malam ka duba wani ikon Allah lamarin Allah shi ya halicci aljanna amma wasu ya sa mata mai gadi minhum khazanatul nar akwai masu gadin wuta sai kai ta tunani me hikima aikin Allah ya sa mai gadi haka ya ga dama ya tsara don a koya mana mu koya ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد akwai wanda an wakilta su da kiyaye aikin bayi kawai su rubutu suke ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين akwai masu karɓar ran mu'minai kaga kenan mala'ikan mutuwan yana da masu taimaka masa kenan shi sa ai zaka yi mamakin to ya aka yi mala'ikan mutuwa kuma a ita mutuwa a duniya to yawo yake yi a akwai wasu ba shi ba amma shi shine babba to ta wannan malamai suke cewa mala'iku sun fi dan adam yawa to kowane mutum fa yana da mala'ika mai kare shi kowane dan adam da aka yi shi tuna jariri an wakilta mai mala'ika ɗaya da yake kulawa da shi la ilaha illallah ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hadisi yazo yace yana tare da kai in ka zo zaka cire tsirecin ka sai i juya baya saboda shi baya saban Allah shi kuma aikinsa Allah ya ce ka kula min da bawa wannan da musulmi da kafiri ba wanda bai da mala'ika a jikinsa jama'a wannan fa shine aqida din shine imani da gaibu din kaga fa ma maganar su amma fa ana ta mana bayani fa dole mu yadda ومنهم الموكلون بقبض أرواح العباد مؤمنين ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين ولن كان نكافرين ولن نمسلمين ومنهم الموكلون بسوء سؤال الأبد في القبر akwai wanda su kuma kawai aikin su tambayan bawa ne a kabari ومنهم من يستغفرون للمؤمنين ويسلون عليهم ويحيونهم akwai mala'ikun da kawai Allah ya halicce su ne kawai su ta nemo wa mumini istighfari kaga bayan istighfarin da kai kake yi ba bayan istighfarin da kai kake yi akwai mala'ikun da aka ce kai mai imani tun daga imani su ta neman maka gafara su ta maka addu'a su ta gaishe ka kuma ana ta gaishe mu musamman ana gaishe mu ba wannan shine zai fassara maka ma'anan walagar karram bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna تفضيلا تفضيلا تفضيلا شيني حقيقة نفسر ومنهم الموكلون بسؤال الأبد في القبر ذاك إيه تشاتو أي أنت أنا تنبأ متم منكر ونكيركو ai ba guda biyu bane sifa ne ai duk wanda ya mutu yana mutuwa akwai mala'ikun da za su bi shi gabari kowane mutum akwai mala'ikun da suke zuwa ba wai mala'ika guda ɗaya bane shi ne ke zuwa wancan wancan wancan wancan yanzu Allah ya riga ya sani in ka mutu akwai mala'ikun da su za su ma tambaya gabarin ka har yanzu baka yadda cewa mala'iku sun fi mutane yawa ba yanzu masu tambaya a kabarin nan an gaya ma mutum nawa ne mala'ika nawa ne to su kuma kawai Allah ya halicce su ne kawai a cikin kabari suke aikinsu malam Allah ya riga gama tsara kamai a duniyar nan ومنهم من يستكبرون للمؤمنين ويسلون عليهم ويحيونهم ومنهم من يشهدون مجالس العلم وحلقات الذكر to akwai mala'ikun da su kuma gaba ɗaya aikin su Allah ya yi su duk inda ake karatu Allah ya ce ku je ku tsaya wurin yanzu haka nan akwai mala'iku Allahu akbar amanna billah amanna billah amanna billah amanna billah yashhaduna majalis adh-dhikri wal ilmi to halaqat adh-dhikri duk inda ake wa'azi ake karatu inda ana kiran Allah to akwai mala'ikun da Allah ya halice su kawai ku rinka zuwa ku zauna a wurin ku ga abin da bayina suke na ambato ba da shi samanin zuwa karatu sauraron ilimi ba abin da ya kai shi wallahi Allah mun gode maka ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وأتيد نعم kowa da kowa ai kare ka suke yi suna rubuta abin da kake yi su dama aikin su tadwini ne suna muraƙabar ka suna lissafawa kawai su aikin su kai wa Allah ga abin da wannan bawan yi a kallon ka in kai bayyana tsiraici za su juya baya ta kuma duk abin da za ka yi kuma sun sani kawai su rubutu su yi a kanka kawai a ji dan adam abin tausayi ya manta mala'ika ne yake bin ka yana rubuta abin da kake amma sai ka ji kana sabon Allah don mutum wai ya shiga wani guri ya je ya buya ya je ya saba Allah fa yahfunahum bi ajnayatihim idan sun zo wajen zikiri wajen ambaton Allah lullube mutane suke da fuka-fukansu yanzu haka din nan mala'iku sun lullube mu sun mana inuwa da fuffuke mu duk wanda yake karatu ko yake bada ilimi to Allah yana turo mala'iku su lullube wurin don girmama ilimi inda da mu aika ta hanyar aljanna ne duk wanda ya tafi man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna zaka mala'ika kuma zaka zo zai lullube ka ridan bima yatlubu ko yasna'u ومنهم من هو قرين للإنسان لا يفارقه akwai mala'ikan da shi kuma karini aboki ne na mutum ba zai taɓa rabuwa da shi ba kaji wa minhum man yad'u al-ibada ila fi'l al-khairi akwai mala'ikun da Allah ya su kuma kawai su tikiran mutane aikata alheri wa minhum ne ba wa minhu ba akwai yan kurakurai a littafin wa minhum ne ومنهم من يشهدون جنائز الصالحين akwai mala'ikun da Allah ya su kuma kawai yawon suke a duniya duk inda mutumin arziki ya mutu kawai su je su halarci jana'izarsa kaga ko mutum biyu ne suka maka sallah karka damu in kai salihi ne akwai mala'iku a bayan ka yuqatiluna ma'al mu'minin akwai wanda su kuma aikin su yaƙi duk inda mu'mini zai je jihadi suna tare da shi wa yasbituna hum suna tabbatar da su fi jihadihim ma adaillah wa minhum almuwakkaluna bi himayati salihin wa tafrij kurabihim akwai mala'ikun da Allah ya yi su gaba da yan wakilta su ne da bawa salihan bayi kariya da kuma yayi musu duk bakin ciki in kaji ka samu damuwa bakin ciki yayi shi zai addu'a abin ya tafi to mala'ikun nan da suke tare da kai ne Allah ya sa sai su cire ma bakin cikin aikin su kenan su kuma tafrijul kurab wa minhum almuwakkaluna bil azabi to akwai wanda su kuma aikin su azaba ne kawai su ba sa komai sai inda azabtar da mutum sanar da uzzabani akwai zabaniyawa wanda suke na cikin wuta mala'iku ne amma a cikin wuta suke makatu ne da su su kuma duk wanda zai wuce za su malkato shi su zubo shi a cikin wuta su aikin su waɗannan su ba su san rahama ba su kuma gaba daya kwata-kwata tausayi ba su da shi ba su san shi ba kawai in Allah ya ce su maka abu kawai kukanka ba zai sa ba za a yi ba ko me za ka yi ba za su daina yi ba والملائكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال ولا صورة ولا كلب jama'a mala'iku ba sa shiga duk gidan da yake akwai mutum-mutumi ku ji wannan maganar duk gidan da yake akwai hoto mala'ikun rahama ba sa shiga duk gidan da yake akwai kare mala'ikun rahama ba sa shiga أمة الإسلام malam kaga yadda muka yi nisa ko wallahi matukar akwai kare a gidanka mala'ikar rama bai zai shiga ba hoto fa duk dakunan mu alike ki da hotuna musamman yanzu da aka mai da hoto ya zama halal lika hoto masifa ne gwanda daukansa an yi sabani wasu sun halatta amma lika shi kam a rataye shi dai ban san wani sabanin da malamai suka yi akai ba ma wallahi akan kan labin da zai baka tsoro har gidan malamai zaka je gidan malamin addini ka je ka ga ya lika hoto aina sunna gidan da mala'ikan ba zai shiga ba duk inda ya tarar da hoto ko na mai inda abu ne mai rai a rataye ba zai shiga ba idan ka shirya ka yi rayuwa a gidan da mala'ika ba zai shiga ba halas mu wallahi malam ba wani abu ne ni walla ka gani wala a gidana hoto ko na cingam ne bana barin sa cingam hoton mutum bana bari cingam sai dai ban ganshi ba karab kata babu in a kwano ne na haƙura da kwano ko ma me in dai hoto ne ko a sabulu ne ya gashi miki sa shi a kwandon mu jefa hoto sai dai a tukwikwiye shi a rufe shi ko hoton mutum ne ko hoton wani abu sai dai a lullube shi ko a sa shi a cikin leda ko littafi ko wani abu a rufe shi amma magana a bar shi a rataye mala'ika automatically da ya zo ko gwari zai ji ba zai iya shiga wurin ba wallahi malam zaka ga mutane ahlus sunna malam da hotuna a cikin gidajensu kun ga na gaya muku babin aƙida nan yana da yawa ku karanta aƙida yawanci mutane ba san aƙida fa yanzu wannan duk maganganun da muke ai a babin aƙida ne amma mutane sun san wannan ma kaga da yawa akwai wanda ba su da aƙidar yawa akwai wanda ba su da aƙidar wallahi malam mutanen mu sun yi nisa akan dalal kuma mu masu da'awa muna taimakon su wajen daɗa halakar da su turawa sun canja mana tunani sun canja mana rayuwa wani abun ma wallahi malam ka zo kana magana sai amerika yi ba ƙauye Allah kai da Allah wuce wannan abu gana wani amma ba zai fa canja ba gaskiya ba za ta canja ba haka abin yake mana kuna ganin gurin wal mala'ikatu ku ja layi a wurin ku ja layi ku ja masa layi ku nutsu mal mala'ikatu la tadkhuluna baitan fihi timthal wala sura wala kal mala yanzu fa gunki fa mutum fa a key holder sai ga yana rike da gunki wallahi sai ga gunkin doki gunkin dan mutum haka a key holder a jikin motarsa a falon mutum sai ga ya aje idol gunki musulmi saboda shi dan boko ne automatically in akwai shi a gidanka mala'ikan rama bai zai shiga ba kaga za a zo a dauki ranka kenan babu mala'ikan rama kenan ko in ya zo ma sai zai zo don ya ɗauki ranka kawai ba dai maka ramar ba haka kare kare ɗan banza kare wallantana alade kam kayan banza Allah kiyaye mu hinzir malamul khinzir wala yusahibuna rufqata jars duk tafiyar da take akwai kararrawa a ciki ba mala'ika ciki ustaz a makarantunmu yanzu haka da kararrawa duk inda yake akwai kararrawa wallahi mala'ika bai zai zo ba kararrawa ne da ta sani kisa inda suka ci gaba sai su yi jiniya ko su sa a daki wani karfe ko dai a san dai yadda za a yi amma ƙararrawa haram ce rikon ƙararrawa haram amma waye ma yake iya tunowa mun manta ni yanzu ma na tuna ma ni makaranta ta ban sani ba sun sai ƙararrawar ko ba su yawara ba ba to ai to ai abu ne da ba lalle tunani yayi na mali ya kawo ba yanzu nan sai da abun ya soke na ce to kai ya aka yi watakila malam waye ke wani tunanin wani sa kararra a makarantar sa aibu ne kuna kararra ma duk inda kaje kararra ba ga a coci cike kada kararra ma kan banza ne kararra wal mala'ikatu la yusahibuna rufqata jarz ‘yan yar bebe ana ba yar bebe amma sai an balla halittan ba a ba su cikakken halitta ko a balle hannun ko a cire ido ko a cire kafa ko yaya dai sai an ya zama ba cikakken halitta bane da shi kuma ba wani larura ga wani yaro yanzu ma sai ma ka ba shi yaron dan gidansa kar ya rayu sai an ba shi yar bebe wallahi tallahi ni tun da nake ban taba sai wani yaro na wani wai yar bibi ba duk ba gashi sun girma sun rayu ba ba za a siya ba ba za a sawa sai me ka fita ma daga sabani ka huta kawai na'am eh kare na'am akwai kare da aka yi magana a kai annabi ya yi magana karen karen karen kiwo ko da gadin da yake yi gadin gona ne gadin waye gadin dabbobi da waye da sauransu wannan malamai sun yi istisna'insa ba ni dai ban san gadin gida ba kuma yanzu aka ramka lahu ka gaya wa kanka gaskiya mana yanzu kare zai iya gadin gida zai iya hanawa a zuwa sata in ya hana fashiyal ne in barawan ya zo sai sai tashi da kibiya ya harbe shi suna gadin dabbobin su tabbas a daji tunda a daji ne ainihin ko a wajen gida amma yanzu abubuwa sun lalace turawa sun lalata abun yanzu kare gatan da yake da shi ya fi dan adam malam kare ake wa ɗaki akwai mutumin da na sani attajiri ne ɗakin ɗakin da ya yi wa karansa ba lalle ina jin yayi wa uwarsa ba ɗaki ake gina musu da kashe kuɗi da ac da katiba mai laushi da komai fa har da toilet ɗinsa kare dan banza Allah malam yanzu duk inda ka je babban shaguna a duniya ko a jihohi duk inda shago ya kai shago to akwai bangare guda na abincin kare yanzu idan zaka je ba akwai inda zaka je abincin yara ba a saralak ne a indomi ne a wane ne kayan madara ne na yara kayan me to duk inda shago yanzu ya kai to akwai abincin kare namansa ruwansa a nan nan jihar gombe da ramadan irin wannan wata shekara na shiga a cikin gombe a ido na na gani wani mutum dan uwanku ne ya ɗauko kare a gaban mota ya sa karen nan ya shiga gidan mai ya sha mai ya je ya siyo wa karen suwan wata gabana ya je ya buɗe a firij ya siyo ya buɗe bakin karen ya tuntuna masa ya aje mai saura a gaban shi ya ba shi kujera a gaba wai yanzu yadda turawa suke haka kuma muke da kare sai mutum ya dauki kare ya daura mai sarka ya bi shi ka duba wahalar duniya mana kai ba salatin annabi kai ba zikiri ba kawai sai ka dauki kare ka sa mai sarka sai ku tafi da shi har filin a mutu kawai wai wai burgewa ne yanzu abin da yan birni suke yi kenan wai in ka ci gaba yanzu sai a ga ka sayi kare ka sa gajeren wando ka ɗaura karen yana tafiya kana tabinsa in da ka je shago in da ka je wani guri da kare kake tafiya wai shine burgewa kare wanda annabi ya ce mana in yana tare da kai mala'ika ba ya tare ka duba yadda yahudawa suka suka suka rena mana hankali ai kare ba kayan mu bane to wasu malamai suna cewa illa kalba saidin ko wanda yake tare da mashiya yake gadi bayanci yanzu ai ba madan gadin suke alfahari ne kawai Allah ya mana afuwa malam yake cewa wa ya ta'azzauna mimma ya ta'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da duk abin da dan adam yake cutuwa da shi kamar ya wari wani abu mara kyan dan adam in ya gani yana kyamata to mala'iku suna shi yasa da mutum ya zo zai je ban daki sai su juya haka shi yasa kuma aka ce mutum ya rinka tsaftace jikin shi ya rinka tsaftace gugaben ibadarsa ya zo a hadisi sahihi duk wanda ya tashi yana kiyamun laili yana sallar dare da qur'ani Allah yana wakilta wani mala'ika ya sa bakinsa a bakin mai karatun duk karatun da zaka yi inda da da dare kiyamun laili ne mala'ika yana hadiyar karatun to shi yasa ake so mai qur'ani ya zama yana da tsafta annabi yayi wa sahabbai magana yace ku kula ku kula fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banul insan mala'iku tata'azza suna cutuwa da abinda duk dan adam yake cutuwa suna cutuwa ko tusa kai aka ji wari to shi ma mala'ika da yake tare da kai zai ji wari قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة كاجي هجر duk gidan da yake akwai hoto mala'ika ba zai shiga ba babu lalacewa kaga ɗalibin ilimi wai yana wai yana rate hoton dan siyasa a falon shi habba ba ko kaga da'iya mai dawa fa an ba shi fosta yana da kai kai da kake wa'azi kake da'awa kai za a ganga da wannan abu wannan kamar jahilan gari su je su ta inda yake akwai hoto mala'ika bai shiga gashi nan annabi ne ya faɗa hadisin bukhari muslim وقال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة حديث نبي أنكارو دكري كما yanzu fa malam kare ɗaya miliyoyin kuɗi ake sai da shi ya fi bujumin garin ku kare ɗaya wallahi millions of naira akwai karen da sai an je ƙasar waje jirgi ake biya mai kuɗin jirgi wallahi akwai akwatunan da ake sa karnuka a ciki akwai masu business ɗin su je ƙasashen turawa su siyo karnuka su sassa su akwati akwati akwati su kawo su manyan biranen mu duk ana sayar da su su ba su abincinsu daban akwai karen da abincinsa ma ba na najeriya ke ci Allah ya jarrabe ka ka tara kuɗi ka iya gina masallaci ka iya taimaki talaka ka iya gina makaranta Allah ya jarrabe ka je ka sai karen naira miliyan barkatai kana sai mai abinci kana odar abincinsa daga jirgi ake sauke kana ciyar da shi saboda ba ka da albarka haka abun yake ko ka share masallaci ko ka je ka share kasuwa وقال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرد duk rufka duk jama'ar da suke tafiya in dai akwai kare a cikinsu ko akwai kararrawa to mala'iku ba sa ciki har makarantar bokonka da ajinka da islamiyarka matukar akwai kararrawa mala'iku ba sa ciki ban san yadda zan iya tawilin hadisan nan ba hakan dai suke haka zan karanta muku su sai mu gyara wal mala'ikatu kathiruna la ya'lamu adaduhum illa Allah azza wa jal suna da adadi mai yawa ba wanda isi ce ma ga yawan su kuma ya'lamu junuda rabbika illa hu shine ai junud ba wanda isan rundunonin ubangijin ka mala'iku in ba Allah ba wa ma hiya illa zikra lil bashar faqad hajabahumullahu ta'ala anna Allah ya muna hijabi da su ba ma ganin su na gaya muku yanzu haka anan muna tare da mala'iku a yanzu haka dan duk inda ake ambaton Allah wurin karatu karanta Qur'ani to akwai mala'iku halaqatul zikri halaqatul Qur'an halaqatul ilmi akwai mala'iku فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليها بذا متبع ganin su ba a hoton su da aka halicce su akai walakin kashafahum li ba'd ibadihi ya Allah ya bude mala'iku ko mala'ika ga wasu ya musu kashafi sun ga mala'ika amma wasu كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين كما يد ملائكة جبريل الله يبود والنبي idan sa ya ga mala'ika jibrilu a bisa halittarsa da Allah ya yi shi sau biyu ya gan shi qala Allah tabaraka wa ta'ala wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda ina inda sidratan inda sidratil muntaha yace wa ma sahibukum bi majnun yace wa laqad ra'ahu jibril ne ya gani ba Allah ba wa laqad ra'ahu ay ra'a jibril bil ufuqil mubin wa laqad ra'ahu ba Allah ba jibril ne ai annabi ya ga jibril nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa wannan shine abin da malam zai iya kawo mana dangane da imani da mala'iku karfala nawa ake sallah ne lokaci ya yi kenan to ba laifi mun dan ba mu fara da wuri ba ina so fa mu kwantar da littafin na ne mu kai shi mu shiga wani amma dai insha Allah ba za mu makara ba ko zai shiga ko gobe mun zo sai mu mai tukin tsaye mu yi da yawa da insha Allah